أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 20 ga wata na juma'a akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha uku ga watan sha uku ga wata na harko dubu biyu da ishirin da biyu dubu biyu da ishirin da uku kenan sha uku ga watan harko dubu biyu da ishirin da uku a darasinmu na ƙarshe mun tsaya aya ta 25 cikin suratul yau insha Allah za mu tashi aya ta 26 kahin nan da farko nasiha ga 'yan uwa ma'aurata kan wata mas'ala tana yau ana yawan yi ta kuma tana kan matsala ta zamantakewa mas'alan masu cewa kai cewa mace mata alama ba ta yin magana shi ko bai ikonta sai ya wata rigima ya ce in duka huta ko in duka ji akan armanki wallahi da yawa ya su hutan shi kuma sanda yake matsala kenan ka gwamna rigima ce me yasa za ka yi abin da ya ka ɗan uwa irin wannan duk da mai yawan fatawan jamhur suna ga cewa saki ne ta wuta eh jamhur to mukan ba da fatawa aka shiga matsala irin wannan akwai shi islamin taimiyya a rahimahullah iya raba abin cewa wanda ya wannan magana in duka huta a kan aramanki ko an biki ba a kan aramanki ya gama araman shi da wani abu ya ce za a diba shi niyyar shi a lokacin da mai magana ya magana in ba niyyar saki ba yake iya so ya ba ta tsoro ne don kanta huta ko ya ba ta tsoro don ta yi to ce irin wani tunda babu niyyar saki kalma ce mai dokan kenan yan biyar ne suke ba bai zama saki eh wannan fata muna ba amma ka dai mai iya mai rigima mai yawan mutane ai ba alisunna bane ba kuma akwai ba wani wanda awon ba ke za ka je kawai da mutane su ci su ga malamin su ko alƙalin su ce a a arba abada ka ko da kai ka gane ta gane akwai matsala da ayyuka ka abu ta fami ta ta iyalai kenan ka kaurace ma abu in wa yoshe cewa kamar da shi sai ibn hadam rahimahullah yake kawo magana cewa yoshe dan adam kai namiji musulmi Allah ya sa saki a hannunka game da hannun mace shi ta shi take wasan maza ke saki mai ba shi ba zanta ba saki mai kwata kwata don saki a hannun namiji yake kenan inda har akwai wata yake mun hada da ba saki a hannun mata kuma kowa zan a hannun take kullum za a rabu to shi yasa aka saki a hannun amma kamar ka saki a hannun mace idan ka ja mace zai ka zai aka armanki dole kamar ka saki a hannun ta kenan kai shi kenan ta wuta kare haka nan a bar wani abin a yadda a bar wani garajen gaskiya a yi hankali idan abu ce zan zake ki amma bai kare wallahi zan zake ki in duka to kaga shi zan take ki ne kaga in tayi saki in ya kama saki ko a hakura amma ka ce akan haraman ki gaskiya ana samun dukci jiwa kan shi Allah sa gani sai tambaya da yawa akan mutan suka kiraye ka kusuma wasa wata mas'ala misali cikin jama'a ko cikin ahlus sunna sai a ce kun cika da kuma ga kaza ake ko gane in wa matsayin mu mu wasu azumi ni ba shugaban agaji ba ne ba shugaban kungiya ba ne ta kaza mai wa'azi ne kura ban da ikon kowa ban da ba kowa umarni wa'azi ne mai wanda ya gane doka wanda kuma gane ta fi da sun malami da ba kuma malami da yawa ne ta cikin hada suna malami da yawa ne masu fatawa cikin malaman suna kenan ni misali ana kama magana ai misali mu yi magana akan cewa an ana hudu ba ba aikin agaji na yi wannan magana ni abin da ne magana fahimta ta cewa ba tsaro ba na kamata misali rusu tashi kamata tsoro ka abin halin tsoro halin tsoro musulunci ya tsara raba gida biyu ma wannan si wannan si amma haka kurin jera injina gyara mota da inji na ce ni ban gaba wata hujja da dan agaji iya mai juma'a idan gyara nan zo nan ana hudu ba zai ga hujja ka haka ba na ce ɗan har ya kama da rura ai akwai yaran da zuwa ta wasu ba ƙananan yara suna iya kuma abu kuma da mun yawa ai har har hudu ba ne idan aka har hudu ba kai nan a gyara duk wurin zama a tsare wurin zama mu ko wurin sahu sauran da zai gari ni shi na ce kenan bai dace ba da na gaba wata hujja da na sani na ta ba mutum damar iya juma'a ya rika hira ana iya gyara iya gyara nan zo nan ana cikin hudu ba cikin ka wuce kan ba amma wasu yawa suna da sun za a kuma su gama masu jahil ta wannan kuma kullum fata mutum zai aiki da a gaba alamin su ce ma Allah ko shi ne ba ma na ce ba me ya ce ma Allah mai hujjarka ina duka ke nan ake bane iko in ce a kaza ake dan gaga aika ce kuma wannan ce kaza ne a ni hudi ne ne eh hudi fatawa ta ce ne ta biyu masalar ɗan agaji a zanzare a sa santar ta kashi a waje ana ta kashi wannan na ji magana ji wannan magana abin da ka ce ni a fahimta ta ban gaba hujja aikin addini ko ba aikin addini ba hujja mutum da zai hudu su tana shi ana ga tabarkar shi ana ga gaban shi a tanke su ne ga hujja ka haka kuna magana mata su sa hijabi tun da kasa hasaba su sa mai kabiri mai kwaɗi don mai don kai mai na laura to kai a da auren ka daga cibiyar zuwa gwiwa ka san sai ya ma ya siffanta ta kashin ka gaba ɗaya me kenan duk ɗaya da kalma kai ba ta kama gaggauta da nafsa jayi ba shi ne ce ni abin da fahimta ban gauta hujja ba ko kungiya ta ce kaza to ni ban ga hujja ba ce zan iya ba zan iya badawa akan halittar yin hakan kun ce muku wallahi mun yi zama sama shekara 20 ta wuce a tawa da duk malamai mai malamai da zalan kungiya na Najeriya da na Niger kan wannan mas'ala American tawa ko da malaman an yarda akwai abu da yawan kwarakwa cikin aikin agaji ko koyan turawan ya yawa ya kamata a yi zamana a gyara namu amma har da shuru in wani abin da suka ta haka cewa ba tanke gindi ba ne ba da mutu kashi mai aikin agaji aikin agaji don sai a sheku ga pakistan afghanistan kai masu tanke gindin da sa san turkin ku gani da aka musu masu sa jallabiye har ƙasa ya suka musu sun masu wahala sun kore su shekara aishan suna bugawa sun tsere kenan aikin ba santir ba ne ba tsarki ta kashi ba ne ba aiki aiki daban wannan da ban gaskiya ni wannan abin wannan wannan shine fahimta da kuma alai kuma har yanzu akan haka nake ni ban ga ba hadinci mutum aikin Allah ka tanke gindi ta kashin ka kan ta kashin ka daga banka ta ce kuma hujja gaskiya kuma da ce muku halitta kuma kurishi ba ka yi mu ba kun ba fata wacce nan kurin Allah sa gyara kurin sun da dama
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
to yan wani na hata an kai da jikunan suka ce sai ayan mu ta za mu tashi bayan mun yi bayani a sati da ya gabata na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana ayoyin shi da dama tun daga na halittanmu daga ƙasa na yinmu kala-kala namiji da mace da hikimar yin namiji da yin mace da sa nutsuwa a tsakaninsu ta dalilin arme da soyayya da aya ta maganar canjin kama launinmu kamarmu da halishanmu nan ma akwai aya da maganar canjin dare da rana irin ayoyi da suke ciki da irin hadiri da Allah ke gamawa na walƙiya da iska da suke gamuwa da sarkar da ruwa da rayar ƙasa bayan mutuwa dole ayoyi da maganar Allah subhanahu wata'ala cikin ikon shi ne rike sama da ƙasa wanda kuma ba sa raurawa da umarni shi kuma ya sanar da mu cewa ƙarshen al'amari dai kira guda za a yi gaba ɗayanku ku huto daga cikin ƙasa wannan shi ne abin da yake cikin wani ayoyi za mu tashi kenan aya ta 26 bismillah al-rahman
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون الله سبحانه وتعالى ناشني غبادا ملكا وخلقا وعبيدا duk abin da ke samai da ƙasai gaba ɗaya halittar Allah ne mulkin Allah ne bai su ga Allah kuma kullum lahu qanitun kowanne yana kaskantar da kai ga Allah dole ka mai kauya ga abin da Allah in ma tsawon in ma karha wani zai bi akan da'a neman lada a wajen Allah wani kuma wani abin na Allah dole dole ka bi yanda Allah yayi yanda ya tsara ka dole ka tsaya akan haka da da masu dan bautar Allah kuma da masu akan dole wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله, وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم an uwa eh, cewa mai magana nan kullum lahu qanitun alqunut iya dokan kaskantar da kai wanda dai shine asalin lafazin na kaskantar da kai ga Allah mun san kunutu wadda ta shahara ta mahiya wasu wurare suna alkunutu a bayan sallar asuba ne ta tashar a wajen mahiya garuruwa mutane wanda wannan abu ne na mazhaba ta malikiya abin ya shahara kan haka nan kuma akwai kunutu wadda dalilin wani abu idan ya wakana ga al'umma na neman alkhairi ko neman kare sharri akwai kunutu haka akwai kunutu wadda ake yi bayan a cikin sallar wutiri bayan an taso daga ruku'i ko ya zo mata har ruku'i ya tabbata to wannan misalin wa wadda take ta tabbata a sunna alqunutu wadda wani abu in ya zo nazila ana iya kunutun sallah ba sai a asuba ba kowace sallah ana iya yi liman ya addu'a ku yi amin ana ya halitta kunutu ta wuturi ta tabbata nan sallam ya karanta da hasan jikan jikan shi dan sayyidina ali kan kunutun wuturi sananna amma kunutun asuba akwai ruwaya ina ga sunan abi dawud ibnu majah tirmidhi ruwaya tabbatatta dai wadda cikin wani kan jibril gumara ya ga ruwaya ta ɗaya cikin sabai tsarik al-ashja'i yake ce man baban shi tambaya baba ka yi sallah bayan nasarar salama ka yi bayan abubakar ka yi bayan umar ka yi bayan musulman ka yi bayan adi duka wannan salabansu da manzana da khalifa guda hudu ya ce a fakanu ya kunutu ya ce aibu ne mudasul ya ce baba wannan guda biyar suna kunutu bayan sallah asuba ya ce ɗana bida ce haka sahabi ne ta bida ce kunutu bayan sallah asuba an kato can ka an ɗan shuru bayan katin sallah ya ce min huk sai duka to wannan sahabin wannan sahabin wannan sahabin ya ce bid'a ce bid'a ce dole sahabin kuma ruwa ta inganta kan haka haka nan an suka ga san haka bi sai ka kai furin wannan shine kunutu wa rabu to nan sai kuma Allah subhanahu wataala ke cewa wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah dai da ake kira ta ibada Allah shine ya fara halittar komi kuma shi ke da iko da maido wannan abin bayan lalace wa huwa ahwanu alai kuma yin haka shi ne mahi sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a haka ma ɗan adam ma bawa kowa ya san mai hankali ƙirƙira biya da wahala ya yi wahala kama a ce a sake ƙera irin shi za ka mai ilimi shiga ɗaki ta bincike ta hudu model guda na mota ne na inji na menene ɗaya bakin aikin ƙoƙarin da zai ya hudu ƙirƙira na sai a dubu nawa ana so wannan kowa san mai haka to kenan Allah shi ya fara kuma shi ke da iko to me wahala ka ce ba zai yi ba ya sake ko akwai wahala matsala a sake duk aka mai da kun in ba mallaka shaidan ba galabar shaidan ga dan adam a hankali ce da mai hankali kai dai ba mai gaya maka ba mai hudi cewa ga baba kai kuwa ka ta yi ka kowa dai ganin kai ta ji karanka a ciki motsin ka kawar motsi a ciki nan ka san kuma haɗuwa da namiji kawo lamarinka to yaya aka yi kayar da an yi ka kuma an yi ka da abin da ma a yi a hankalce ilimin idan ka bai inda za a gwada maza ka kowa aije a nan kwanda aka aihe ka ko ɗan wani na babanka inda za ba wani ido a duniya da zai iya ganin shi da idan shi kaga da tarin mani amma wannan kwan kuna halittar da take gamuwa a samu ɗa ido in ba a sa wani na'ura ba ta mai da shi ƙato ta mai girma shi baka ido bai gani shi an yi ka da abin da ido bai gani kuma kai ne wannan kake kai da kake magana maka gaddama waya za a yi na zama kashi a tada na ƙasa to da ba kai daga wannan aka sami a wannan ma da bai ganuwa aka yi duk wannan halittar gaba ɗaya wannan hikima ta Allah da tabbatar da kudura ta Allah gaban kowa aka maka ji aka maka gani aka maka kunne a cika cika ciki aka maka koda aka maka anta aka maka tambi aka maka hanji duk wannan aikin aka yi da wannan abun babu wanda aka daga aka gudun wani gudun aka tsaro duk a wannan wurin Allah yi ka kuma ya busa maka rai ka hoto kana matsayin ka na mutum maka gaddama ka gaddama da Allah ya za a yi a mutu a tashi ya za a yi kiyama aka yi ka cikin waka eh aka yi ka duniya waka da duniya wai ka duniya shi ne a haukan na adam ne aka yi a cikin waka kuma ta ga kai a duniya kana rayuwa wai kaka nan a ina gama kaka nan wai shawara kaka nan to kenan yanda ka san ka zo a cikin waka wani lokaci yau ka ga a duniya wata na kiyama kake tabbas ba ka da ba ba kuma ka wuce ba kai ta ba da haka ne ba ka da ba haka za a yi kurum kenan Allah ya ce shi ne ke harawa kuma shi ke maidawa wata wa huwa ahwanu alai kuma shi ne mai sauki a wajen Allah ita walahul matalu a'la fis samawati wal ard Allah shi ke da misali kololuwa yabo duk wani bangaren Allah abin yabo ne la taka min shi wa sami basir babu wani arziki kuma me na Allah daban ne Allah kun da kufu wani ahad Allah ke da misali kyakkyawa a sama da ƙasa kololuwa musajjin na girma na izza na buwaya Allah kadai ke da shi ba mu irin na Allah wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shine mabuwayi mana mai yin abin da yaso kuma a cikin hikima Allah ke ci gaba da ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونكم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون نعم ضرب لكم مثلا nan wa Allah subhanahu wata'ala zai ba mu misali ne na masu bautar wani Allah ya gwada musu rishin dacewa Allah mai wannan iko a gama shi da wani akwai zalunci da rishin hankali sai ke buga muku misalin za ku gano masu gama wani da Allah masu ba wani haƙƙin Allah sai da raba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku wani misali daga cikin ku daga tsakada akan ku ya buga misali yake tambaye su hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa shin zai yi bawa da ka mallaka naka ne a ce bawanka iya tarayya da kai cikin abin da Allah ya baka a ce kai da shi duk daya kantinka ne ya zo abin da ya ga dama ya sarrafa yadda ya ga dama kwanta gare ka ya je ɗauko abin da ya ga dama mata hudu gare ka ko biyu ko ɗaya da kashi kashi ma shi kai wuta a ai gana wace mata ku ta sai gana kace mata kula da ya ce kishi ya yi zuwa a bace har ake mata kuma kwai dariya an aka gano munu eh a ce da kashi kashi ma shi kai wuta ya ce zai yi waɗannan bayi naku ku yarda su muku haka ta kafo na mu ka yi fata an fusa kuma ku rinka tsoron bawanka zai yi mallakar duki ko mataka kamar da ke tsoron ɗaka man kai zai yi haka ka san bai yiwa kuma abin zai iya kushin ka da adawarka ta kai yadda ta kai gaya to da san za ka yi adawa ba ka yarda ba bawanka za ka yi fushi da shi in shiga lamarin ka irin na abin da ka mallaka to haka Allah ke hushi ga duk wanda ya gama shi da wani magana ke Allah ce kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun inda kaga haka Allah ce haka muke bayani dalla dalla ga masu hankali Allah sama cikin masu hankali Allah ce gaba بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين نعم Allah ce bal ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighayr ilm duk da wannan bayani na aibun aibanta gama wani da Allah rashin dacewa amma duk da haka waɗanda suke mushrikai suna zalimai sun musar zuciyarsu sun bauta samu wani abu kurin bigir ba wata hujja ba madogara kurin haka haka ran shi kawata mishi wani ya bauta mu dutse wani saniya wani ya bauta ma kaza ma wani zakara ko abin da ya ga dama ko abin da ya so wani ma dabino akwai masu abin bauta na dabino lokacin jahiliya dabino zai dan gumki da shi shi ne na gida ya yawo da shi wani kana yawo da laya da gugu kai yanzu ko kan akwai mutum haka zai da laya da gurin shi na kibugu ko maganin karhe ko shashatau a jikin shi duk ɗaya ne duk ɗaya ne da wannan gurin za gano gurin wannan iya makamakon abin bauta a tsautsayin Allah duk wanda ya saba sa guru da laya idan ya huta wani wuri hanya ko bulaguro babu da gaji babu kamar sai faɗi ya mance da abin da yake kare shi ka zama idan Allah ka kama ko na Allah ko shi a da kuma ko da ana yanta to kenan su a da kai maka yanzu guru guru da laya yanzu suke neman su kare ka to su kuma sai dan gumki bayan wancan babban da za ta zama manya sai sai dan karamin gumki na dabino sai sa a cikin kaya in ya ji yin wace cinye shi ina gida saka sabo kada kwani eh zai cinye shi in ya ji yunwa haka bai bai bai maganin yunwa ya cinye shi shi ya cinye kuma za ta kare ka abin wutar kuma daga bayan za ta haka sabo kuma shi da iya mai ya haka ya iya nan bauta neman wafi ya bukata aure shi ina kore shi hankali da haka Allah ya ce fa man yahdi man adalla waye zai shirye da wanda Allah bai hukunta bata bai rabon shirye da Qur'an na ko malam min nasirin wa inna masaban wani Allah bauta ma wani Allah san zuciya to ho idan Allah ka masu ba mu taimakon su Allah kare mu
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
yan wa'ana Allah subhanahu wata'ala bayan da mun ji haɗarin gama wani da Allah sai ke kira duk da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi shine jagora idan ana magana da jagora yan bayan suna ciki yan bi suna ciki ta kuɗa biya ɗan adam yau misali a ce akwai wani komanda na yaƙi sai ga umarni ka yi kaza ka shiga kaza ka kai hari wuri kaza da shi ake yi da shi kaza da shi da tawagar shi tana komanda na jagora ne a nan sallar salama da shi ake magana cewa shi kenan da duk al'umma shi kiran allah ne fa'imun haka da dina hanifa ka tseda ka huskantar da huskarka ga addini na Allah malaka alalilladin na khalis nan ma'ana kira ne zuwa ga tsarkake niyya ka sa ne kun Allah kadai za ka yi shi magana kira kenan an kira huska da wani bangaren don bangare ce na jiki da mun yi ɗan adam huska ce muhi karrama muhi tare da kai ɗan adam shi zai misalin zanen yake ba da umarni ko hannun cewa ko yaƙi ko rigima ko ɗanka ko matarka kakka bugi huska an wa buga huska ba buganta ko ta matarka haka ɗanka e jarabawa ce haramu ne bugun huska mari balle ku tuwo ba a bugu annabi hana zarga hana laihi ne ko ɗanka ne ko matarka ce ka biyu ne amma huskar allah ba ta daraja ya kare ta nan sanar da cewa ban ɗakin a da kuma sanar da roja ko da faɗa ku ga fuskanci fuska ba ta ɓata laifi ce a kiyaye marin mace ko marar ɗa a biyu nuni daban wani hani ne aka hana hani ne fuska ta ce mahi kima daraja a kan adam kenan nan kira da yace hanifan ma'ana kana barin duk wani bauta wanda ba ta Allah ba ma'ana ta hanifan ma'ana wanda ka bar duk wata bauta da ba ta Allah ba kenan ku fuskanci Allah kai shi na ƙaushe min na kawo muke cewa kaga a nan ƙarara akwai kira zuwa ga ikhlasi kuma da mutaba'a ka yi yadda Allah ya ce kuma ka bi karka bi ta wani ta Allah ko da sak fitarattun lahidatin fatanin nasu alaiha shi tauhidi ita ce asalin Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam akan tauhidi sannan ruwa da bukari ya kawo musulmi ya kawo iya cewa kullu mauludun yulud ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasrani aw yujtani yace dukkan dan adam da ake halitta ana halitta asalin mutum akan tauhidi haka Allah ya halice ka gangariya mu'min illa inda ka zo yanayin da ka zo uwaye ne aka yi mugun katari yahudawa ne ko nasarawa ne ko majusawa ne nan an ci an kawo uwaye wai dan shi ne mahi abin da ya tasiri ga ɗan adam akwai wanda ba uwaye bane ba zama ne na alaka ko makwataka ko zuwa wani wuri shi dai wannan shi ne abin da ya rinjaye nan dai kuke nan cewa kowa iya zauwa a musulmi daga baya yanayin da ya zo yake canza mai gam ya canza wuri imma bai gudu imma ban sare sama ko duka ma ba addinin gaba ɗaya zan bude su ne gaba ɗaya amma asali Allah ya halicci mutane akan aqida ta tauhidi wannan ita ce fitar Allah kuma sai ake fatar Allah alai akan ta daman Allah ya halicci kowa wannan tun alamun zarra Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya halicci ɗiyan adam a cikin alamun zarra ya musu tambaya alastu bi rabbikum qalu bala ni ne ubangijinku kaɗai shi kaɗai da Allah ta kaɗai ne ubangijinku a ce to wannan ku shaida wannan shaida ta ku Allah ya shaida su washe da al'amfusin wasu birnin sun tukalu ba ce ku shi kenan gobe kiyama don kanta ku ce ai mu mun samu uwayenmu suna shirka ne ko yahudawa ne muka biyu su kaza kaza Allah ya yanke ma hamzali a wani akanta ke tun asali a tauhidi aka haimata daga baya ke lalacewa ya ce la tabdila da khalqillah ba canza nan imma khabar da cewa ana ba labari ba mai iya canza yanda Allah halitta dan adam ko ko ma'ana khabaran ne amana hayy ne ma'ana Allah na kira kanku mana la tabdilu khalqillah kanku canza halittar da Allah ya muku akan kada ta shi shi kada aka ibada wannan shine zahirin magana da an koro magana akan kada ta Allah da ibada kenan kaku kuskura ku canza wannan halitta da Allah ya muku akan tauhidi ce zalika dinul qayyim wannan bautar Allah ka fuskanci Allah kadai baga mashi da kowa shine addini mustaqimin mai kike sak na Allah subhanahu wataala har zuwa gidan aljanna shine addinin gaskiya walakin akasarin nasu la ya'lamu duk da abin ganda yake mace mahi yawan mutane ba su san da haka suna ga ana iya wani ma yana iya kawo nashi abu wani wannan halin mutane ne amma asalin abin ganda ta su Allah samu cikin masu tauhidi Allah ci gaba منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين
munibin ilai Allah yana kiran ku ku zamanto masu komawa zuwa gare shi gaba ɗayan ku ka fuskanci Allah kuɗin ko mun ka dan Allah wanda Allah ya yi ka daman dan wannan bauta Allah iya kira ku koma zuwa gare shi wattaqu ku ji tsoron shi ma'ana ku bi dokokin shi bayan tauhidi bayan mun ibada ta Allah kuma ka bar abinda Allah ya hana a taƙawa tana ɗokan cewa umarni ka bi na Allah kuma hane ka hannu shi ne jigon ko manufar taƙawa tsoron Allah akwai kashi a tsoron na zuciya tsoron kaza amma a taƙawa bin abin da Allah ya so ce ka a rasa ka inda ya ce kuma ka a same ka inda ya hana cikin magabata sabbai da zai abu da yake ba da misalin taƙawa cikin kaman cewa mutumin da yake cikin daji da ƙayayuwa da macizai da abubuwa da masu aka kan hanya kana tahiya wanda kana taka tsantsan tsohon ka ina za ta je daga ɗaukawa kan na in za ka bi ka dubi ɗaukawa ya diba ina ƙaya zai taka ko kwalba ko menene iya dibawa ina za ta ƙawo shi an ci shi taƙawa ka rayu akan duk abin da za ka yi kana taka tsantsan shin ya dace da yardar allah ko bai dace ba abinci ne za ka ci tahiyya ce za ka yi wani mu'amala za ka yi duk abin da za ka yi kana dibawa me yardar Allah cikin wannan mu'amala kasuwa ce aiki ne duk wani abu za ka yi shi ne takawa ta hakika diba dama da hagun a kan dukkan rayuwarka ci za ka yi ka ɗauko loma daga ina take kayan ka sata can eh haka ne ƙa'ida haka kamata ga mai neman tsira duka duk an abin daga samun abin daga nazo in sha ne haka in aiki ne haka shi ne takawa ta hakika Allah sa cikin masu takawa ya ce wa aqimu sala kuma Allah umarni ku tsaye da sallah dan kaga a cikin ayyuka ya kama sunan sallah wuri da yawa bai cewa ku tsaye da sallah ku yi azumi ku tsaye haji ya ce sallah sallah dan a cikin ayyuka na aiki na gaba babu aiki muhimmanci kamar ita misalar ibada ce ta kumshi komi kaskantar da kai ga Allah gabawa na gababuwa da azkar ta kabiri ta sabi'i ta amini karatun qur'ani cike take da dukkanin ibada kaskantar da kai na bawa na gaggar jiki na zuciya na harshenka wanda shi ne ma'ana shi ne sai ku tsaye da sallah ne ya kuce duk abin da sallah ta kumsa tun daga arwallarta fuskar duk abin ta fuskanta shi ne ke tsaye da ta yanda aka ce kuma ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli wannan sallah ba kun ga ba ku yi ta yanda kuka ga ina magana ce yanzu aikin sallah ka yi ta yanda ta zo yanda shi yayi kuma sahabbai sun karanta da al'umma duk yanda zai wannan tun da kafara har zuwa karshe ga yanda ya kaza ga ni kaza me yasa samun ladan sallah cikakken ladan sallah to zai yi ta ta yanda ya ci ai Allah ya mu sai rihe ayar wala takunu minal mushrikeen haka hadari babban hadari kenan alama kace kan ku zamanto daga cikin masu gama Allah da wani shi ne shirka kamar yadda shirka ya ce tsayi mu a mutane da ce tsayi ko ka daba dabu shi ko duk abin da gama Allah shirka ce duk abin da gama daba daba iya ciki maji tsiri lakani a haukata a kashe a yi kurciya a bar duk abin da ke nan kuma abu ne wanda ke yau ta ka ce a mushrikai masu bautar gumaka masu bauta na tsarsa a har musulmi duk abin da za ka yi na barin hanya na siyi na daba dabo shirka kai da Allah kuma kawurci ne kaka ce kai musulmi kama musulmi ce ya za ya mutum iya sallah iya azumi ku ce mun shirki ku ce mai kawuri wannan shi ne matsala wannan shi ne da yawa ake toshe mutane wajen gano gaskiya ya ce maka eh gashi kuwa ga Usama annabi an kashe shi Usama ya ce annabi ce ma Usama ka kashe mutum ka wuce tsaka zuciyar shi ka kaza kaza ya za a yi suka aibanta a cewa mutum kawuli ko mushriki aibu ne ya saba wa qur'ani ko da sunna su sa mutane duhu alhalin wa abu ne a hili masala usama bin zaid masala ce wadda bawan Allah yayi kalmar shahada bai ga ba yayi wani aiki da shiga ko kawuci amma bai kai misali kai yanzu kai kalmar shahada kana sallah sai kai wani aiki da shiga karara a hili kaga wannan ahidi ka kaga bana aikin da kai ne ta fata a'a sai kai ka shi da kuka kaza aikin kai ta ko ta kawo ne kalmar ka aikin da kai ne wannan wa shine abu da sabta du ya mutum sai a ko kana da kai kai shirka shirka ce kai ko abu ne an wa ahidi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wataala ya kahurtar da masu sallah ya ce ba su da imani sun kahurta bayan imani wannan abu kai wannan abu ne ayatul qur'ani ne ba ku diba cikin tauba kan mas'alar waɗanda kurin kalma suka waɗi mara kyau ga zama sahabbai ko Allah ce la ta ataziru raka mutu ba imanukum kan ka mutu komi Allah ta mata Allah ta mata ta taziru la ta taziru Allah Allah bai san ma hamzali Allah ce kada ka falto ba da imanukum ka Allah da ka imani kina sun imanin me ka wuta su wannan kalma mara kyau da suka yi ga sallah ga azumi hadisi hadisi suka yi amma wannan kalma ta suka da nan sai maka safai ta sa Allah ya ce kun kafurta kuma ba a ma buƙatar hamzaru Allah ka kafurta su kuma Allah ce ba da imaniku haka an ce islamu musulunci ne ga Allah ya wani labarin waɗanda suka zo kisa ta Julas wanda ya cikin da farko da munafiki gaba gyara Julas mun san kisa ta sananna cikin musulmi yake dan shi agonan shi iya bushe komi a je sallah a dawo har na shi ma gani addinin an zo yakin tabuk ana gudunmuwa mata su kawo ko ya kafa da shi sai yaro ya ga julas iya da hali da kai kuma ba ya ce ba ba din na ga ana kai gudunmuwa har mata kai da kai ya ce haba yaro na wani mamar kan gaskiya da jaki mai hankali a yi shi muna wakili ga ma sallah kuma da shi ake ya ce a a a yaro ce kai kai kai julas tuna duk duniya ba wanda ya hika matsayi a kai ba mai hannu a kai da kyauta makaman kai duk duniya don cin yaro da magoshi gwamnati ke mishi ya ce amma yau ga wata kalma wadda idan na ɓoyota na cutar da addinin Allah ya ce wallah ka shirya zan gaya manzo Allah halinka to ha muna wuki yaro ya je wajen manzo ta rasulullah ga abin da julas ya faɗi julasi ta kwarai to a nan ka saka mana hukumin da ake da su akwai abokan julasi a wurin akwai ta kunshiwa kunshiyar zamani ko kunshiyaro duk wannan kita da zama sai ka tsara kamar mai sharri aka haɗa kita yaro aka kira julas julas gashi abin da wani yau yace ni ya kirkiri ni kunshiwa kunshiwa duk wannan yaro kama wani sharri ya yi mana kyakkyawa da mummuna yaro ya tara hankalin shi yake roƙon Allah Allah ba mu mota ya kuma ga Allah kullum ba Allah bai mutu shi kullum can ya ga wahayi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza to jilan da gaba ga Allah ya canza mana haka karwa haka karwa jilan ya san man za za tuna asiri ya zama tuna asiri da ga wahayi ma canza kullum annabi shiga halin wahayi can ba doke wahayi sai sauko ya sauko da aya cewa ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد سلام ما تأتي الله ce suna rantsuwa su musu bari ba Allah ce wa kad kafaru hakika Allah ce sun kafurta yace ba'ad islamihim ban su musulunta dan wa takace ne bawon Allah yayi nadama tunda ya gano sai ya zama to wannan yara ya musa gyara daga nan ya gano ashe ka zama muna wuce a shakka addini ce ya gano daga nan Allah ya san komi daga nan ya gyara halin shi kaga wannan yaron da ya dogara ga Allah ya kama Allah a zahiri ka ce yara ya gama yawo ba mai taimaka mishi ko amma wannan abin da ya shi ya masa tsayuwa uban sababin tsira na mijin uwan kuma ce daga nan ya san shi saboda ta ta dame dalilin tsira ga cikin muna wuce yau muna magana cewa ka ce sallah azumi ba ka huta ne ana ka huta duk imanin ka kana ka huta me yasa malamai ko ina ga aku me yasa Allah ta kitabu ridda me ridda an ce kufur musulun da ta addini ma an kawo kitabu ridda ba babu ridda kina da ridda me ridda musulmi zama kafiri sai dai a lokaci guda ni ko kai ana mu gaugawar kace wani kafiri ne shi matsala ce ai hatara ka ce wani kai da an ce akwai babancin an ce kufur ayin ka ce wani kai kace kaza har mun kaza ka wuce ne kaza ka wuce ne kada wani wannan amma ka aina wani kai ka wuri ne shine matsala ka tabbatar da ka dage ka tabbatar da ba wata madogara dan nan sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce ma wani ka wuri ne wannan kalma za ta tashi ba ta ba in ta je wajen shi annabi ya ce in shi ne ta sauka ka wuri ne in ho ba haka bane ba za ta komo kan miyinta za ta yi baya baya ta koma kanka hake nan kai ne wanda ke hatara haka wake nan me an bangaren da'awa muna sai muna tattauna da kai ko da magana juna ba ai ni kiran ka nake ka gane da ba na san halin da ke ciki ba da ba amma da ce ma kai ka huri kai tsaye me fa'ida shi amma ka za ka wuce da inda zaka shirka ce ya shi da ce mishi kai ka huri ne daga hadarin abun kuma ga yanda yake canza bangaren kira mai kira kaza zai hina wannan kaza ka wuce ne ba ka ce kai ka huri ko kai mushirka ne gari a kaza ka huri mushirka ce ka huta ta kenan ana kahurta bayan musulunci eh ana kahurta ta kenan mushriki da ya gama yawo Allah ke yi to zama Allah da ya magana wala takunu minal mushriki he kama na wani hali mummuna nasu yace minal ladina farraqu dinahum minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin بما لديهم فرحون
da Allah ya kawo wannan halin na mushrikai sai ka ce min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an wanda suka rarraba addinin su suka zamanto kungiya kungiya kowa ta kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa iya ji na shi shi ke kan gaskiya ‘yan wannan kamar yadda ibn kasar usaimin cikin tafsirin suke kan wani aya wannan aya tana ɗaukar duk wani tsire da raba kan jama'a da rabuwa akwai wanda a hili ƙararar shirka ce to ko da ba shirka ba ce ba allah subhanahu wata'ala ya aibanta rabuwa tun daga don allah ka ta yi suka raba addini da wancan wannan bai ɗaukan maganar ƙungiya ka ce addini ce kada ta farraku dinahum Allah ce kenan nan ana magana da rabuwa asali addinin ne kowa tsar da shi nan hanyoyi na cikin addini ƙungiyoyin bidiyoyin ne don a suka shiga cikin layi bayan magana shiga Allah addini wannan yana shi da an ce na usman ya ce hatta da ɗaukan misali mazhaba addini kurin shi ne addinin Allah babu wani ya shi wancan kan bata yake ya shiga da lafi da raba addini ne ina yi kana yi kuma ka ɗauke ni cewa ni batacce ne bayan kuma ga madogara ga hujjar na kama tunan dunwan zai ba umarnin Allah ce annabi ya ce a kan ra'ayin wani komin girman shi koma ne ne bayan kana da aya kana da hadisi an ci a yi kaza aini malami na ko kaza na ga inda ya ce haka bi wancan ka za shiga layi ga addinin Allah ga abin da Allah ce kai ka bari tsoro aka samu biya cikin musulmi kowa da irin nashi daban-daban to nan cewa bai ɗaukar ƙungiya ka cata ƙungiyoyi imma na siyasa imma na addinin bai ɗaukar wannan sai in ka bashi wani hukunci ɗaukar wannan me ake cewa ɗaukar shi wani abu daban wanda naka daban nawa daban kuma zai soyayya da kai ko kirka dalilin wannan abu da musulunci an shi alwala wal bara akan addinin Allah ka yake ta soyayya da kiyayya ana gina ta kan addinin Allah dalilin wani abu daban na kungiya daban ko ta siyasa ko ta addinin ya sa da shi dalilin shi zan soka dan kana tawa ko in kika dan baka tawa an shiga matsala a musulunce wannan jigo addinin Allah shine kun zaka mamu ba a soyayya ko kiyayya dalilin wani dangane na kabila ko na gari ko siyasa ko kungiya ko ta addini ce in dan na musulmi ne kungiya ta addini ba ta ba ta ɗaya ba bai halitta in sa sona dan kana kungiya ta ne sanka mu kungiya da kuma kai da adawa ta ne bai halitta a shara yau ba abin da ke zama matsala ma aka ce bautar banza ka ƙi mutum a kan siyasa ko a kan ƙungiya ko ta addini ce to waye ka dan wa wace ƙungiya ka tabi wacce kungiya take kun suna ba suna ba a takarda kun kungiya kaza suna ne a takarda ba dalilin ta sai na kika dan waye muna bane da ba a takarda kun a cewa kullum a gane jigon abu wannan addini shine jigo sabanin fa'ilta sabanin eh wannan kaza ya lahi kaza duk wannan sabanin wannan lahin bai sa in kika in kuma ka bar Allah duk tsakaninmu da kaje san soka garinmu ɗaya ƙungiyarmu ɗaya siyasarmu ɗaya kuma haramu ne maka soyayya laifi ne eh akan Allah ake so ko ake Allah ce ku zaman to irin na mushrikai wa suka rarraba addinin suka kungiya kungiya kuma kowa iya ji nashi ne kuna kullu hizbun ma ta faru kowa da kungiya nashi nata ne daidai wannan shirme ne haka halin Allah ta kuma sunu gaba kaza kan futa kaza zakan addinin Allah guda ku Allah ci gaba
wa idza massan nas durrun da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idza adhaqahum ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون yanwa da ake magana aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da ya fuskanci musulmi a kowane zamani mudubinka zaka duba ka gano daidai fuska ko ba daidai ba ba matsala shine magabata sai salafu salih qur'ani da sunna yaya suka rayu duk abin da zai zo a yau sun rayu shi ga mudubi zamu iya gano reference kin wannan yaya su suka yi don wadda ina muka samun saɓani a yanzu an samun lokacin sahabbai har da yaƙi an yi bugawa da yaƙi an yi bugawa da yaƙi an yi tsakaninsu amma wannan rashin gane juna wannan rikici bai sa wannan ɓangare wani ɓangaren kawuri ne bai sa haka nan kuma an san kuskure ne shi ɗan kan shigowa ya ka fitina kullum ana neman haɗuwa ana neman kauce ma wannan hatsarin ba za kawo shi man zana kun cikin arama miki haka nan a rabuwa hadari ce kun banna ce a koda ka ciki da kama wani abu da halak kun har kowa tsaye na shi ba ko da ayyukan mun kira maza ba ta akwai malikiya shafi hanafiya nabila ba haka wani kun kaza kun kai maliki ne duk wani kuskure ne kaga neman kun bin gaskiya da inda take kaka rayu kan kai maza don ba wanda Allah ya karɓa cikin wani malaman a cikin ya karɓa zaman dari qur'ani da sunna sunna kina haka yawan saɓani na taiwa irin wani kungiya kullum an kudin mai hankali ya sani yau muna mu 20 muna aikin addini ya yi muka ware goma goma mulki ne dai amma aikin ya zo daga wanka mu 20 bai zai zama daya kuma daga mace wani madamun mun ware shi kenan da wuyan taimaka wani ko san lamarin shi dan shi kenan na kalmar ya tsada wata mai yawa haka kenan ɗabi'a ɗan wayan ba da ruwa ba ba a san zama hakurin cikin kai nan kai ne nan a so ake haɗe wuri guda ba a san rabuwa kashi-kashi kuma kowa ya sani tsarin tunkar auna har yanzu kowa ya san faruku ta sud divizin furbiyo da ya kashe ko miko karaba da tasara kowa ya san babu kari a rabuwa Allah taimake mu da haɗa kan al'umma kan wa Allah aikin addini Allah mun da abin da kai kai dan Allah kurin wallahi kakai dan wani Allah taimake mu Allah ya ce wa idza massan nasu durun da'a da'a rabbahum munibina ilayhi halin mutane gida cikin halin wasu daga cikin mushrikai cewa ko jinsi na mutane in wata suka samu wata matsala suka samu suka shiga halin wani wani bala'i suka shiga da'awar rabban munirin ilai da ana ta kiran Allah suna kiran ubangijinsu kuma sun koma ga Allah ba kiran kowa sai Allah wannan halin thumma idza zaqahum min rahmatan idza fariqu min bi mushrikun bayan shiga matsala ana misali wari ne Allah ya kawo ruwa ana cikin halaka cikin jirgin ruwa ne an tsira shi idan Allah ya maye wannan bala'i da suka shiga suka koma Allah shi kadai da sun samu rama kuma ya ga wasu daga cikin jama'a wasu sun ka har yanzu nan sai su koma gidan jiya shirka da Allah subhanahu wataala li yakfuru bima atainahum li yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun da ya kafuru bi ma atainahum nan magana an cikin tarihi da ma'ana wannan ni'ima da Allah ya ba su maimakon su koma ga Allah su kade ta Allah da ibada amma karshen al'amari sai su kafirce mu wannan nima da Allah ya ba su Allah ce fatamatta'u ku tsaya ku ji dan dadin ku dan more kwana biyu na ma'ana kamar an ce nan kenan za ku ji dan dadi ne dan lokaci fa sawfa ta'lamun za ku san sakamakon kafirce mu Allah da gama Allah da wani da kafirce mu ni'mar Allah subhanahu wataala ya Allah ce gaba أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون am anzalna alaihim sultana fa huwa yatakallam bima kanu yushrikun shin wannan suke bauta ma wannan Allah su kama lata ko uzza sauransu shin wai mun sabkan musu da wata hujja wanda take magana ta tabbatar da abin suke bauta da ba Allah ba to yanzu su dan wa a wajen korechawa ta wancan zamanin su ba suna shirka da Allah bane ba akan cewa babu Allah ko wannan Allah ma wannan shine Allah gaba daya ba wanda yake bauta ma lata ko uzza akan cewa lata ce Allah ko uzza babu don mu gano a wajen Quraysh wasu mutan kuma ka duba gaban mutan kuma kan suna kan cewa wannan kamar tsari ne hanya ce ta samun kusantar Allah subhanahu wataala wasu rawuka ne masu tsarki suke doka alaƙarsu da Allah sai ta wannan hanya amma babu Quraysh da kita babu Allah babu yan har a yanzu masu bautar gumaka mutanen indiya suna ga wannan wasu mutane masu tsarki masu tsarki a ta buddhist sun san akwai babba gaba daya amma nan ta hanyar da kake bi ce ka san biyan bukata kenan shawa ba sun bauta mu gumaka ba latar uza akan su ne allah a tsani ne ya karbu da ilillah zulfa haska ce muna bauta musu don mu samu kusanci zuwa ga Allah dan wata masu bautar Isa kace ko Uzair Yahudawa ai suna yi ne suna ga ta hanyar Yesu ne aka samu cito wanda kace ko ta hanyar Yesu wannan ta wuce yanzu musulmi akwai musulmi ta ta tsayin masu bin shehu ne masu ganin cewa baka samun aljanna ya karanta shehu wani shi zai baka hawar ma da mulkin nashi a rabiya hodi cewa idan kai musulmi ne yake jama'a da mulkin cewa cikin malaman da zai ta dariƙa yace me muhimmancin dariƙar mu ɗariƙa duk abin da kan addini ta zuga suka fari kai halila kawai nan salati wace kai ya manta da Allah ce ga namta a wani ta wai he shau ya baka sai ke da sharadin samun karɓuwar ibada a wajen su a yi da su he ka ta hanyar shehuwa ne kai muridin shehuwa ne wallahi ta idan kai ma bai a wani gare ka dole ka waya goya maka waya baka sai ka da aqida a wajen su a ce aiki kaza an kai ka huta sai ka komo mukaddaminka ya baka shi ma wata mukaddamin ya bashi haka suke yi ko ina gari akwai mukaddamin aka yi an kawo shi zai baka kuma kai kaza ka wuta sai ka sake dawa ya baka kuma za a wani wurin da sunan hanyar wani ga ruwan tsani ne wani mace ba irin abu da ce ya shehu wani ga shi a hiliya da ake yi ma neman agaji ta wannan shehu aka ta waye wanda ke ta wannan dan masa na malam Musa da ke kawo san da wani na so kafin sau da wani ɗan nasu tana tabbatar da haka haka malibin a cikin bin malibin da riga amma kaga abin da ke wani har iya kushe ma ahlus sunna ku ku san ba addini ko jahilai ne mu mun san addini mun san kaza kaza kaza yace ga misali kisa wani da masani yace ga shi da wali ne da mabi wani da masani su kama su zo bakin ruwa kurin shi ne wani taka ruwa bai kun taka ruwa ne huce kurin kamar kasa ya taka kasa ya taka ruwa iya tiya almajirin zai bayan shi in taka shi ma ya taka shi ma bai nutse ba can suna tahiya sai almajiri wai a kisan sai shi kan yariya mishi to shi wali iya kama sunan Allah kai maka ba sunan Allah ba sai ka shi kuma shi almajiri iya cewa wali din nasu wali din nasu shi kuma wali ya kama iya ya Allah kama sunan Allah shi ma bin iya cewa wali din nasu suna tahiya lahiya da kama ruwa wai daga ba almajirin sai ya samu tunanin to ni ban kama sunan Allah ba iya kama sunan Allah ko hin Allah malamin ba Nijar Nijar a tsare Nijar a tsare ki Nijar ba wani wani ba a tsare a tsare Nijar a tsare ki ma tsare Sahel sai yake cewa sai wani Nasiru sai ya kama hannun almajirin sai ya tsamo shi da cikin ruwa yace me aka yi ya ta baka ka hana abu akwai abu ne ka yi wani abu ya wallahi gani sai na kama sunanka mun kama sunan Allah ya ce to na kan kama sunan Allah ba ka sanar ba shi kuma na san Allah kaga zo nan ana karantar da mutane kaga tsani kiran wani duk da kiran Allah ya ba kiran Allah kaga anan akwai dama kiran wani ma kiran Allah dan an kira Allah an nutsi an kira wali a tsira haka ne karatun wannan kuma da mina sananne a nijar ga wannan shi gada ya ce kamar ƙarya ce a bisa kaga dai wani abu na aikace kuma a talibijin ce ƙasa da ba da ƙashi wannan ajiyar su kenan Allah shaidin kurum kenan amin kenan shine kenan wannan bisa tsayani shine hadari hadari ne To Allah ya ce shin akwai wata hujja da aka sabkar musu wata ke ba da hujja game da abin da suke gama Allah kenan kun gama Allah duk wanda ka ba haƙƙin Allah shirka ce tun za ka kiraya aljani ne mala'ika ne rauka ailu haka ailu dam da ailu ka kira wani aljani wace ma ruhani ne aka kira ai ruhani mala'iku ne wa masu aljanu ne wa musulmi ka kira mala'ika jibril ka shi ba kira ka shi kan Allah ba a kiran jibril ma balle magana wai aljani ne wai wa musulmi ba a kiran kowa sai Allah a duniya cikin a yau abin da ake suna nan malamai da suke Allah shi da mu da kuɗin lokaci ya da kai mu shirin gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa dan wa ta kace duk musulmi ya hankali kiran wani Allah ko musulmi ne man tsira gobe kiyama duk abin da ka koma ga Allah kullum kiran wani Allah ko Allah ko malaika ka hurci Allah shaida mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته